أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وفي شرح صدري ويسر لي أمري وعلمت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر إلهي نظرة نور اجعلني بها في دائرة نهايتي ونفعت نور ترفعني بها إلى سماء جلدك ورئايتي وأعطت نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان الضغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da sunanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahirarmu yau talata takwas ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya muwafaka da ashirin ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya kuma haram ma ya ja mana aya ta sha ɗaya a cikin suratul bakra inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan aka ce ma wayannan munafikan la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a doran kasa qalu inna ma nahnu muslimun sai su ai masu sulhu ne mu masu sakanci ne mu masu gyara ne malamai sun magana kan wannan suka ce ai abin da ake nufi bai ta kila da mu shine yayin da mutanen kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka gano wa'annan suna da matsala a imanin na cewa wa'annan munafikai ne sai suke musu nasiha shine wai ta kila da mutum nan ai wa idza nasaw yayin da aka yi musu nasiha yayin da aka yi musu nasiha akan barna da suke yi a doron kasa menene farna a doron kasa a wannan ayar shine kafirci da kuma sabon Allah kenan yanzu idan ina yin sabon Allah ina yin zunubi ni ma farna barna nake a doron kasa ko me yin munafinci shi ma farna yake yi a doron kasa ko Allah ya saka ma wannan malamin da alheri yake cewa ai babu barna yanzu a doron kasa bayan wanda ake yi a cikin addini kamar corruption babu wannan barna domin ita matsalar corruption ita ce hatta yaron da ba a haifa ba sai ta faɗa shi sosai cikin maka da misali kamar haka hukuma ce ta ba ni kwangila ga misali nake yi yawa kada wani ya ce a dama ɗaukar ga misali hukuma ta bani kwangila na na gina na gina asibiti mai cin gado dari biyu a wannan yankin da na tashi gidan an ce na gina bene ne sai na rage kudin sai ya dawo hawa ɗaya kawai kamar a ce ginin ƙasa kawai gado zai ji gado dari biyu sai na muku wanda zai ji gado tamanin sauran kudin wuf sai na sa a shi kafin na sa a jini sai na ɗan yaga wasu kuɗi sai je in ba wancan yan lafan kaza wancan yan lafan kaza wancan yan lafan kaza sai ba shi zai shiru nan gaba population ɗinku yawan al'umman wannan yankin za su zo su fi ƙarfin wannan asibitin kaga wayanda ba a haifa ba yanzu an zo an haife su babu inda za a iya kwantar da su likitocinku da suka yi karatu a yankin naku babu wurin da yanzu za samu wani aiki saboda haka haka matsalar corruption yake haka ko titi ne sai a ce za a yi muku kaza amma in corruption ya shiga ciki kwalitin sai a rage mu kwalifatin sai a rage komai sai a tattaba sai nan da shekara goma sai matsalar sai ta taso malamin ya ce babu matsala da ke rusa al'umma yanzu kamar matsalar cin hanci da rashawa to malamai sun kirga cin hanci da rashawa a matsayin isar barna a doron ƙasa abin da aka gaya wa ƙaruna kenan فإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالقصة أولي القوة إذ كان له قومه لا تفرح إن الله لا يحب قال إنما أوتيت على علم عندي فخرج على قومه في زينة تلك برنا أدورا تفاني ko Allah ya yi mana la tusiru fil ard kada ku yi barna a doran kafa barnan nan yana daukar hanya ta kafirci barna yana daukar ma'anar sabon Allah zunubi a doron ƙasa barna a doron ƙasa yana ɗaukan ma'anan corruption cin hanci da rashawa da kai da ka bayar da kai da aka ba din duka kun yi barna a doron ƙasa kun ƙara kawo hanyoyin da ƙasa ba ta ƙara tafarkarewa ta ƙara lalacewa Allah ya yi mana qalu inna ma nahnu muslimun sai su ce ai mu muna sulhu ne malamin suka ce ne suke nufi da wannan cewa su suna sulhu ne su masu gyara ne ai wai abin da suke nufi shine innama nuridu al-isma' bayna al-fariqayn ai mu din da kuke gani kalla ba saboda sarai na ba mutane an gani wai ai mu din da kuke gani mu muna sulhu ne tsakanin kafirai da musulmai to da aka ce musu da ake yi munafikai bai kamata ba kila ku yin ba su wani musulmai sai su ɗauki maganar musulmai sai su je su kai ma kafirai to la ku yanzu suna kokarin sulhu tsawa ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ba haka bane amma bari mu ji abin da Allah ya ce ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يذكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala saura innahum humul mufsiduna lalle in ana neman masu barna a doron kasa aka samu wa'annan mutanen da suke zuwa wa mutane da iska biyu to shi kenan an gama walakin la yashkurun sai dai su wa'annan munafikan ba su san cewa su mabarnata ne a doron kasa ba sun da jahilcin su da wautin su Allah ya ce mana Allah ya kare mu. Allah ya ce وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun ma'anar ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qila lahum yayin da aka ce da wayannan munafikan wa idza qila lahum yayin da aka ce da wayannan masu karna a doran kasan aminu kama amana an-nas bai imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani na gaskiya mana kawai sai su ce da wayannan musulman ko su ce da wayannan muminan din a nu'minu kama amana sufaha ya za mu yi imani kamar yadda wawaye wawaye suka yi imani Allah ya ce ala inna hum sufa ala ku saurara inna hum sufa su ne wawaye ba wayancan muminan ba walakin la ya'lamu sai dai cewa su ba su sani ba malamai sun yi magana a wurin kace idan aka ce musu su yi imani kira idan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wayannan munafikan aminu kun imani mana cikakken imani me yawan ku rika zuwa nan ku a matsayin ku na musulmai in kun koma wurin wayanda ba musulmai ba ku ce a ku da ba ku imani da musulman ba ba ku imani da Annabi Muhammad ba kawai sallallahu alaihi wasallam kuna yutar musulmai ne kuna ba musulmai kisgilanci ne ku cikakken imani mana zai fi muku alheri me yawan ku faɗa a hanci kasan a karatu mu na baya mun faɗa shi imani yana buƙatar abubuwa guda uku idan ka cire ɗaya daga shi to imanin ka ya samu matsala imani ana son ka faɗa da bakinka sannan قول باللسان واعتقاد بالقلب وقول باللسان والعمل بالجوارح قول جعلنا faɗa da baki ƙudurtawa a zuciya aikatawa a aikace wannan shi ne imani kaga wayannan munafikan yanzu sun samu guda ɗaya ne kawai sun faɗa ne a baki babu aikatawa babu ƙudurtawa ko to idan wayannan mu'minan suka ce da su idan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da su aminu kama amanan nan ku yi imani kamar yadda sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani kalu sai munafikan su ce da musulmai ko munafikan su ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anu'minu kama amana sufaha mu ne za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani yanzu a wurin munafikai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wawaye ne tulaye ne haka munafikai suke kallo kila suka ce a min kama amana sufaha yanzu mu ne za mu yi imani kamar yadda wawaye tsakar kan suka yi imani wala alaina mu musufa Allah subhanahu wataala ya ce a a ai su ne wawaye killa kai da kanka ka riga ka sani wannan annabin da gaske annabi ne kawai wani matsala ne naka za a baka mukami zuwan annabi ya sa ba za a baka mukami ba shi kenan sai ka kaurace ma gaskiya ai ga wani ya nuna wawanci iri-iri ga abin da ka sani zai amfane ka ka ki bin abin da zai amfane ka bi abin da zai cutar da kai ai ya nuna wanda baka da hankali ko ba haka ba tunda duk cikin su gaba daya sun imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun yana yaransa ba taɓa samun shi da ƙarya ba ba a taɓa samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cin amana ba ba a taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin dodo ba wurin bauta ma gunki ba ba a taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin kaɗe ba ballantana wurin shaye-shayen giya ko wurin wani neman mata ba ba a taɓa ba har su da kansu suka raɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani suna cewa al-amin wannan amintacce ne sai yanzu ya ce shi annabi ne Allah ya aiko shi sai ku ce kuma ya zama wawa sai ku ce ya zama makaryaci a'a ala inna hum sufaha lalle wa'annan su ne wawaye tunda in guji abin da zai amfane su sun ki su imani da abin da zai amfane su suka rungumi abin da zai cuce su duniyarsu da kuma lahirarsu wa'annan munafikan ga ɗaya daga cikin siffofin su malam yace
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون معنى الآية الله سبحانه وتعالى يكتوى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يا يندا سكا حدودا وين سكا إيماني معنى إذا سكا حدودا مؤمنين قالوا آمنا سيسي من إيماني وإذا خلوا إلى شياطينهم يا يندا سكا كيفانتا daga su sai sai daninsu قالوا إنا معكم جعلوا منا ننتهى لكم إنما نحن مستهزئون من كسن شيء منا من مسلمي إسجلنشي ما لم يسجل مكان عن ورد suka ce idan wa'annan munafikan suka zo wurin musulmai ko suka haɗu da musulman nan a hanya qalu amanna sai su ce wa musulman nan ai mu ma mun yi imani ai da mu ga duk addini da ya mutu addini bai wuce kai annabin nan namu ba wa Allah a ce duka yayi shi ai annabin nan namu ba wa Allah kai ka taɓa ganin ma an shigo annabi garin nan sai shi wa idza khalu ila shayatinihim yayin da suka juya wurin jagororinsu na kafircin ko munafincin qalu inna ma'akum da anna tare da su ai ba mu imani ba ai shedanci ko iskilanci muke ba wa'annan musulman wasu malamai suka ce wa ila lahum ladina amanu yayin da suka haɗu da mu'minai sai suka ce wa mu'minin inna ala dinikum ai mu muna nan kan addini mukan dan je wurin wa'ancan ne mu jawo hankalin su kana gani ne ko ibn abbas ko ikrama abdullahi ibn abbas ke cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ai yayin da su yahudawa ko wa'annan munafikan suka yi karo da mu'minai ko musulmai sai su ce amanna ai mun yi imani cewa wannan mutumin naku annabi Muhammad sai ce wannan mutumin wai wannan mutumin naku mun yi imani cewa shi annabi ne sai dai kawai matsalar da aka samu an turo shi ne zuwa wurin ku kawai ku kadai wanda wurin ku kawai aka turo shi kawai haka mun yadda annabi ne amma naku kaga shi kuma annabta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kamar sauran na annabawan bane ko kaga kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanensa ne wa ila madina akhahu shu'aiba ko ba haka Allah subhanahu wataala yake ba wa ila samuda akhahu salih wa laqad arsalna nuhan ila qaumi ko ba haka ba dukkanin annabawa kowa sai a ce ga wurin mutanen da za a tura amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya tura shi zuwa ga dukkan mutane amma in kudin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama men bistin matsalar ana dan ganewa men bistin ainihin tushen inda sakon ya fara yaduwa shine daga garin Makka ne sakon ya fara yaduwa ya fara yaduwa zuwa sassan duniya wanda gashi mu ma a Najeriya ga ta sakon ya zo mana an gani ko to su wayennan munafikan ko wayennan yahudawan sai su ce a ai mun yadda annabin Allah ne Allah ya turo shi amma zuwa wurin wa'ancan kawai zuwa wurin ku kawai ku Qurayshawa banda su wai Yahudawa ko ku a zuwa ku Qurayshawa banda su wa'annan munafikan su ƴan garin Madina ka gani ko in ka lura a garin Makka ba a samu munafikai ba ko sosai a garin Makka kafirai ne suka rika matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wanda har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbansa suka yi hijira zuwa garin Abasinia Habasha Ethiopia kenan yanzu ake cewa suka je hijira na farko suka ƙara yin hijira na biyu hijira na farko abin da ya faru sahabbai sun tafi su wurin arba'in da wani abu da suka je bakunta sai ya tafi su kafin idan ka je wuri bako yanayin ruwan wurin sun ke karfe ka ba za ka yi ta rashin lafiya da makamancin irin wa'in abubuwa to sun zauna a wannan gari na Abyssinia a gari na Habasha tsawon wata tsawon wata wata uku wasu malamai suka ce sun zauna tsawon wata uku daga baya sai suka dawo saboda an samu sun bayan dawowarsu sai wayannan mutane na Makka suka kara musguna wa musulmai a kara matsa musu tsananin ya kara tsanani a wannan lokacin ne har ga mahaifiyar Aliyasir ko mahaifiyar Yasir aka kama ta aka daddaure mata hannaye aka ja nan aka ja nan aka ja kaman aka ja wanda kaman aka dauko maki aka caka a farjinta saboda kawai ta ce ta yi imani da Allah a wannan lokacin ne kaga an kamo sayyidina Bilal ko ne wannan bakar fata a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka daura mai wannan katotan tutar a tsananin zafin rana wata rana ka gwada ka cire takalminka ka sa kaman ka kan kwalta ka ga yaya yake wai ka gwada kawai ka ji yaya zafin ranar za ka iya turewa to shi ba bayan zafin ranar wurin aka ɗauko katon dutse aka ɗaura abinda kawai suke bukata ya ce ya shiga musulunci shiri amma ya iya ko ka karanta wanda ya ce tsintsinka su da dawakai sai a kama dawakai guda hudu biyu su kalla gabas biyu su kalla yamma kowane gwaji daya za a daura ne hannu wancan hannu wancan kafa daya wancan kafa daya sai a duka a kawo mazaji guda hudu sai su tsaulawa dawakan nan bulala ba ba su shiga ba haka to haka za a tsintsinka hannaye da kafafuwan wa'annan musulman ka riga tsananin yayi yawa ba ba gaskiya ba in ana gano cewa kai bawa ne to kai ko ka shiga wani kai in kana bawa kai imani da annabi Muhammadu ka shiga wani wahala ya yi tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara komawa a Basiriya a kara komawa Ethiopia Habasha kenan a kara komawa Habasha sarkin garin ya kara karɓar musulmai kafiran maka suka samu labari sai suka ce a je a kai wa wannan sarkin hadaya bribe ne cin hanci ne ba wani hadaya idan aka yi mai wannan kyautar sai a mai magana da Allah ya bada wa'annan musulman da suka zo su tamanin da wani abu maza tamanin mata goma sha biyar ne ke ko mata goma sha uku in aka yi wannan kyautan sai a ce to ana son da Allah ya bada wa'annan musulman da suka zo wannan garin naka sai a dawo da su da aka yi wannan aka kai masa wannan hadayan aka kirawo Ja'far bin Ali ko shi ne jagoran musulmai shi ne speaker na su ce ga wasu sun zo daga garin ku sun ce wai kun gudu kun bar addini iyayen ku kun zo kun kama wani sabon addini addinin wai wani yawo ka gani ka gani da mutane su wai addinin wani yawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu mutanen mu suna wannan abu wai mutane sai suka kallon shekarunka ba wai abin da ka faɗa na sakon musulunci ba shi ai yaro haka suka ce ma wannan wai yaro ya za a ya ce wai ya koma addini yawo to sun koma addinin wani yaro sun aka rarrasu to shine muka ce mu zo mu karbe su mu koma da su garin su shikenan sai yace ba haka za a yi shi sarkin habasha na jashi sunan shi sai yace a kirawo su su wa'ina musulman su zo ce ga abin da wa'ina mutanen suke fara ku kara hau sai jafar sai sai na jafar bin ali jafar bin abi talib ya kafa ya kace shine zai jagoranci musulmai a matsayin ya yi magana ya presenti menene musulunci kuma wasu waye musulun ka san zuwa ka'ida na manyan mutane sarakuna suna musamman kasashen mu na Afirka suna son in kawo za gaishe da sarki ba ka tsaya ba ya ko ba ka bane ba a tsayawa ba a gaishe da sarki a tsaye ko ka ce ina kwana inda bai ba a cewa haka sai ka tsumin nan kayan haka don kuma wanda ake kaiwa can kasa ne sai ka yi shi jagorancin da su larabawa ne al'adar su daban da suka kasar kasar bakajen fata saboda ka sai ya tsaya tsaye sai ya gaishe shi kawai ce salamu alaikum mu musulmai ne sai suka ce kayan limaran kai dai kai ma ga shi nan sarrai na ne ko su tsubun na su gaishe ka sun ji gaishe tsubun nawa su gaishe ka ya ce a tsaya a tsaya ne mu faɗa a kare kansu ce ku mene ne ya ce ranka ya daɗe da mu wasu mutane ne wanda mun kasance muna bautawa dodanni da gumaka Allah ya kawo wannan mutumin a cikin mu dangin mu ne mun san shi ya san mu ya ilmantar da mu cewa wannan bautan gumakan duk ba daidai ba ne ba zai taɓa yiwa mutum mai hankali ya sassako itace ba ya yi shi a siffar mutum ya tsuguna kuma yana bauta mai in yana neman kuɗi ya ce gunki ka bani kuɗi in yana neman haihuwa ya kuma na ya ce gunki gaba da haihuwa an gani ko sannan idan gobara ya kama a ɗakin gunkin nan ba zai iya fita ba sai ka zo ka ɗauke shi ai ka gona ya nuna da akwai matsala yace wannan mutum ya ilmantar da mu ka daina bautan gumaka yace wannan mutum ya umarce mu da mu rika sadar da zumunci wani dama ruwan da wani zumunci kan abin da bai sa kara ya karya ba sai mu faɗa a yaki a kakkashe mutane mun kasance muna fice yaran mu da hannuwan mu a haifan mana kiyama ce mu je mu haɗa rani mu sa ta a ranin mu birne ta wai an haifan mana abun kunya wannan mutumin ya ce duka wannan kuskure ne wannan mutumin ya umarce mu da mai ƙarfi ya tausaya wa mai rauni ya umarce mu da kyawawan ɗabi'u ya hane mu da zinace-zinace ya umarce mu da mu zama su masu kama kanmu. Shi wannan shi ne abin da ya faɗa su ce, da ke yawwa su wayancan ‘yan mutanen makarin, suka ce yawwa ran kai daɗe, ai ma suna zagin annabinka. Domin shi sarkin abarban yana addini yana addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam Kirista ne. Ran kai daɗe ai ma suna faɗan wani mummunan magana a kan annabinka. yake da suke cewa mun annabi wai suna cewa wai shi ba wai Allah bane yace a ku me kuke cewa yace mu annabin nan namu ya gaya mana cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam ba Allah bane ba kuma dan Allah bane domin Allah subhanahu wata'ala yana da iko da yanci ya halicci halittar sa yadda ya ga dama ya halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalam babu uba babu uwa ko ba haka bane ya ya sa an halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam a afwan kunna ya halicci annana Hawwa alaihi salam ya halicce ta babu uba babu uwa sai dai uba ko sannan sai ya sa aka halicci annabi Isa alaihi salatu wassalam babu uba sai dai uwa Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin ثم قال له كن فيكون annabi isa na alaihi salatu wa salam annabi ya gaya mana yanayin yadda aka haife shi an haife shi ne ta hanya ta mu'jiza ta nuna gagarabajan cewa annabi isa ya zama to aya ne daga wurin Allah yace kamar ya sai Jafar ya fara karanto masa كاب هايا عن واذكر كاب هايا عن صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا هل يكاو واذكر في الكتاب مريم إذ انتظرت من آلها مكانا شرقيا فتمرت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت بقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هربوا shi wannan sarki da jashi dan da gidan shi ya fara zubar da hawa. Da ya tsubun nan, ya ɗauko wata ciyawa, ya ce wannan addinin nawa da wannan addinin nawa in har akwai bambanci to bai wuce bambancin kaurin wannan ciyawa. Saboda haka kun samu wurin zama ko musulmai a nan, ko kuma mutanen Makka ko masu bamu da nuna musamman. shi ne ya sa sarki na jashi ya musulunta wanda har da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa sallah salatul gadi ko babu gawa a gabanka amma za a tsaya a yi gawa sallah tare da babu gawa dan kan sarki na jashi aka fara matsala kan annabi isa alaihi salatu wassalam da yawa wa'anda ba musulmai ba suna hakewa da cewa tun Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa mala'ika jibril ya yi a gefen zanen na na maryam alaihi salatu wassalam sai ta dauki cikin shi yasa take cewa ai dan Allah har ma suna cewa ruhi ne ko ko ba ka cewa ba ruhin Allah ne ai ruhi ne abinda mutane suka kasa ganowa shi babu wani uba kowane ne babu wani uba wanda ya isa ya halitta ɗa a cikin cikin mahaifiyarsa. Ko akwai wannan uba? Babu uban da ya isa, babu mahaifin da ya isa ya suranta ya halitta yaro a cikin cikin matashi. Ko akwai? Babu. Sai Allah. na ji hankalin mu ne akan wannan saboda matsalolin a fara ki da yaron ku kai a matsayinka na miji kai a matsayinki na mata za ku iya abin da za ku iya yi sauran sai a bar mu Allah ko ai akwai mutane da yawa sun kwakwanta da iyalin nasu amma hanyar Allah bai ba su haihuwa ba ba haka bane ai da mujarradin kwanciyar ne da kwanciyar ne kawai da an kwanta ake samun haihuwa ai da an ta haihuwa da yawa da babu sauran wa'inda za su zama to ba su ba su haihuwa Allah ya bar maka matsala ta haihuwa matsala ce tashi shi yasa a cikin suratul zukhruf yake cewa yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ya ce ni tilin da kuke gani ni ne in na ga dama sai na baka haihuwa da baka ƴaƴa maza duka yara maza sai ga kana ta sha'awar Allah ya ba shi yara mata kuma Allah ya ce in na ga dama kuma wancan sai na ba shi yara mata duka shi kuma sai ta sha'awar Allah ya ce amma dai da dan ba ni namiji wanda zai zama to ya gaje ni in samu da suna Ali ba Ali ba na dan Ali ba Ali ba na Allah ya ce na yara mata zan tara maka wani kuma Allah ya ce aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wani kuma in naga dama sai na hada masa maza da mata sabai duka yaran shi maza da mata ne gaba ɗaya an hada mai ni Allah ya ce wani kuma sai na sa shi zaman to aki wanda ba zai taba haihuwa ba har ya mutu har ya mutu ba zai taba haihuwa ba kai da jinkirin haihuwa ya same ka kake ganin har yanzu baka haihu ba karka tunanin wai rashin lafiya ne wai ko baka da lafiya ko wani abu ko wani makamancin haka. a'a zai yi lafiyar ka garau Allah ya ce haihuwan ne ba za ka yi ba sai ya karka tunanin kuma akwai wata zaitan addu'a wanda in an yi dole ne a samu haihuwa babu wannan addu'a kasan me yasa nake haka ka kalla ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ai har manzon Allah ya rasu ai ita ma ta rasu ba ta haihu ko ta haihu ta haihu na na Aisha ba ta haihu kana tunanin addu'a ne annabi yi addu'a ba a dan Allah ka tsaya ka tambaye kanka in addu'a ne annabi yi addu'a ba to wannan saboda a nuna mana cewa da ni da kai idan jinkirin haihuwa ya same mu ba mu haihu da wuri ba kar mu tada hankalin mu kada mu je kuma mu tada hankalin ƴaƴan mu in sun yi aure an ga shekara ɗaya ba a haihu ba shekara biyu cikin cikin sallah ni da son gaji kaza a karfe haka kowa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta masa to matsala ta haihuwa kamar yadda muke faɗa muna magana kan annabi Isa alaihi salatu wasalam ko ba ku wa'inda ba musulmai ba suna cewa saboda malaika jibril ko fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ko fatamassala laha basharan sawiya qala inni a'udhu bi rahmani minka in kunta nabiyya qala inna ma'a rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya li ahaba laki gulaman zakiya ko ba hurawa ya yi ba an ya hura gefen zarin shi ne cikin ya shiga kawai hura gefen zarin ba zan yana yana da wuri guda biyu ba ko za a shiga da ɗaya ɗaya ya zama su sama ko to wannan na sama shi aka hura shi kenan sai cikin ya shiga shi ne wanda ba musulmi ke cewa ya zama ɗan Allah ke tunda Allah ne ya aiko mala'ika da Jibril ta samu ko ba ba to sai Qur'ani yake nuna maka a ba haka bane ai idan dai wannan ran da aka hura ma nanan Maryamu har ya sa ta sama Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sa wani ta suke cewa ya zama dan Allah to a nuna musu cewa a wa yasalunaka an ruhi قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا matsala ta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai duka rayuka din nawa ne duka rayuka din nawa ne ko kana tunanin ran da ke cikin garaka ne naka ne ba naka ba ran da ke cikin yaranka naka ne ba naka ba na Allah ne kenan Allah da ya sa na annabi Isa alaihi salatu wassalam ko yayi na annabi Isa alaihi salatu wassalam shi dai nawa mu ma shi kenan mun zama yayan Allah kenan a wurin Allah mun tuba Allah ya yafi Allah mun tuba Allah ya yafi Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da ta ayan cewa wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum malamai suka ce yayin da suka koma shayatin menene shayatin kaga qur'ani shaytan yana zuwa da ma'anar iblis shaytan a qur'ani yana zuwa da ma'anar iblis كمثل الشيطان إن قال للإنسان كن كن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فما هكذا Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka shaidan kuma dan adam mutum yana iya zama shaitani me dalili wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza khalaw ila shayatin yayin da suka ce fanta da su da shaitanunsu sai malamai suka ce wane ne shaitanunsu malamai na farko suka ce shaitanunsu a nan wurin yana nufin ƴan uwansu cikin sabon Allah su ne shaitanunsu kenan abokinka cikin sabon Allah shaitan ne daya ko malamai na biyu suka ce wai za ka zo ila shayatinihim wai za ka la ko wai za ka zo ila shayatinihim yayin da suka keɓanta daga su sai Yahuda wannan da suke zuga su Yahudawa suna ta zuga mutane kafin imani da wannan annabi kafin imani da shi to yayin da suka haɗu Yahuda wannan sai su ce musu inna ma ku har yanzu dai muna nan tare da ku domin imani da annabi malamai na ku suka ce shayatinihim shine jagororinsu shugabanninsu akan shirka da kuma sharri kenan wanda yake ziga ta akan ayi wa wani sharri wanda yake ziga ta akan ayi wa wani makirci to shi ma ya zama shaidani in ji wani in ji alƙur'ani malamai na gaba suka ce wa idza qalu ila shayatin yayin da suka ce banta aka zo miji da su da jagororin su na munafikai kayan ko yayin da suka zo aka kasan in ana kokarin a shirya maka wani makirci mana ko sai a ɗan kira wani kwarkwari ya ɗan taruwa ga shi a haɗu a wuri kan ai wane wanan nan mu mai kaza a mai kaza a ko ba gaba to in aka zo irin wannan tattaunawa kawalu tare da shugabannin su na munafikan kawalu inna ma'akum sai su ce ma wayan da jagororin naku inna ma'akum ai muna nan tare da ku inna ma na mu mustazun mun kasance muna muku isgilanci sai Allah ya ce barka da mu da Allah ya ce الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمرون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمرون الله يستهزئ بهم Allah zai rama ma muminai iskilancin da suke wa muminai ɗin wa ya muddun fi tubiyanihim sai ya ɗaga musu kafa shin fatansu ya amahun fi tazarcewa suna saba wa Allah subhanahu wataala a cikin wannan ɗaga kafan da aka yi malaman musulunci sun magana akan wannan kafa in ya fassara da wannan fassara ne ko na ce Allah yana ramawa muminai iskilancin da su munafikai suke ba muminai ko ba ta ba domin akwai masu fassara wannan wannan cewa Allah ya sa zuwa Allah zai musu iskilanci ni ban zaɓi wannan fassara ba an gane wannan ko ni ban zaɓi wannan fasaran ba to amma akwai malaman da suka zaɓi wannan fasaran cewa Allah zai ma munafikai iskilanci to a fahimtar wasu malamai ba za ka ce Allah yana wa mutane iskilanci an gane wannan ko kuskure Allah ba ya yin iskilanci an gane wannan Allah ya fi mana abinda ayar take nufi shine Allah zai rama ma mu'minan nan izgilanci da wulaƙanci da makirci da wa'annan munafikan suke ma wa'annan muminan kamar ka tambaya yaushe Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka yace ai a ranar lahira ba yanzu suna ganin kamar sun muminai izgilanci ba da wulaƙanci ba to ranar lahira za mu rama wa muminai shine Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka fal yawmal ladina amanu من الكفار بعدان آيانا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون رانا الله رانا ce wanda su ma muminan nan za su rama irin abin da munafikan nan ko kafiran nan suke yi musu tunda har yanzu idan muminai sun wuce a duniya sai ga wanda ba musulmai ba suna zagin suna tsakanin saboda ya zama musulmi ne shi bi muslim za ku kayan shi ma ba kyau ko ba su da kyau ba kaya ba kyau talauci ya dame su wai saboda suna musulunci shi yasa a cikin musulmai ne ana samun masu bakare ana samun shi shaina ana abinda suna ma musulmai wulaƙanci da iskilanci su ba san cewa kalla Allah banda Allah ma wasu wannan za a ga mutum yana yin fuskare amma ya mallaki gida ko ba ba za a ga mutum yana yin shushaina amma ya mallaki gida ko ba haka bane wannan ya nuna maka Allah da bai yake ga wannan yana aiki a banki har yanzu a gidan haya yake kada ka dan wata ya ce su ma suka fi yawa kaga na wani cibiyar kuɗin yake yana aiki a banki amma har yanzu gidan haya yake ga wannan shushaina ne da wannan shushaina yana kaɗawa kar kar kar kar amma har ya iya mallakan gida wannan yana yankan kumba har ya iya mallakan gida Allah ya nuna maka ni ne nake sa albarka a cikin sana'o'i ba wai sunan sana'a ba ba kuma yin sana'a ba a'a da yankan kumban Allah ya ga dama sai da sai motoci kafin nan mu a garin mu a Kaduna akwai wani wani alaji ban kira sunan shi ba goro kusan goro ko duka zalin goro guda nawa ne da Allah da wannan sana'ar ta goro da ita ya yi gida gidan ma gidan sama ya je maka ya sai moto wanda Allah waye zai wannan an gani ko a ai ai sana'a ana farawa da wannan yawon haka daga wannan yawon nan hannu ne Allah ya sa masa albarka a ciki Allah ya sa masa albarka ai kowane sana'a ana farawa daga ƙasa ne da ƙasa mafi yawancin sana'o'in da ake farawa daga sama haka ba a cika fita ba ko mafi yawanci ban ce wani duka ba mafi yawanci a a kowane kamar nan sana'ar da aka ci sana'ar fita da mutum zai samu sana'a zai samu jari na miliyan ɗari ya fara sana'a sai ga da can zai fita amma wanda ya fara ta daga dubu hamsin dubu ɗari yana juyawa yana kaiwa yana ɗan lura a hankali a hankali me zai biya nawa zai taɓa a ciki sai ka ga duk ranar da ya samu naira dubu ɗari biyar za a ga yana Allah Allah ne ya ƙara jalin nan shi saɓanin mutumin da kawai ya samu naira miliyan ɗari ne a sama kawai ya shiga sana'ar cikin saboda haka ba zai rere ta ta ba kawai zai rika ganin yadda Allah ya kawo miliyan ɗarin nan Allah zai kawo bari mu ci banza mu sha wofi mu sa ko ba ka zai ba ta haka ai sana'ar da ta wannan tiretin ne daga wannan tiran shi ne yake yawo ya zagaya nan ya zagaya nan ya zagaya nan sai Allah ya ɗaga shi an gani ko to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ya wuce wayannan munafikan sai su rika wa idza marru bihim yataghamu tun da ya imani da annabi kayan shi ma ya zafi ne haka suka yi kalma musulmai wulaƙanci da iskilanci shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba suna mummunan da iskilanci ba to ai sai in an je lahira ita rayuwar duniyar nan kwana nawa ne ta dare a duniyar nan ba shi ne ke shekara ɗari biyu Oh, to da ne ko? Yawwa. ka gani ko ka dade to bari mu rage to shekara ɗari da hamsin to dama dama ɗari da hamsin akan samu ɗari da hamsin ɗari da talatin da babban limamin shekara ɗari da talatin da tsawon da kara wa to amma ni in ba irin wa'annan mafi yawanci sittin saba'in tamanin an mutu sittin saba'in tamanin saba'in an mutu ko ba haka bane yake faruwa ko Allah subhanahu wa ta'ala yake tunda wannan rayuwar kankanuwa ce kai musulmi kar ka tada hankalinka dan ka gaba ka zama to miliyoniya kar ka tada hankalinka abinda Allah ya yi maka tattali wallahi ya shi wannan rayuwar ta duniya shi sa Allah ya ga manzon ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna lana al-akhirata wal ula kuma aka gaya masa wa sawfa yutika rabbuka tabaraka ko haka duk abin da za a baka a duniya nan kaɗan ne abin da za a baka a lahira ya fi wannan to yanzu ga an zo lahiran to tun da an zo lahiran sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fal yawmal ladina amanu min al kuffari a wannan rana tun da an zo lahira musulmi kwara ɗaya ya ga an ba shi aljanna heaven wanda ta fi ƙarfin duniyar nan aljanna tana da kwara ɗaya ba aljannan talaka ko wanda ya fi kowa talauci a lahira shine wanda za a ba shi aljannan da ta ta fi faɗin duniyar nan kenan kai an kwallo ne ga shi nan zauna ga gani in kai dan gudu ne ga shi nan ka gudu na kai kadai aljanna kwara ɗaya ta fi ƙarfin duniyar nan saboda haka a wannan ranar tunda mu'minai yanzu sun ga abin da Allah ya ba su ga ga masu sabin nan ko yara kanana wa yatufu alaihim wildan mukhalladuna ko ga sunan suna zagayawa da kofina a hannunsu sai wanda take so zo wani yaro ne sai ka kauka shi ga ƴan mata nan horin tsini an ce za a ba mu guda saba'in ka yi kuki ɗebo matanka za a ba ta guda saba'in kaga nan na matanka ma naka ne ba ko ba gaba ne ko duka ga sunan sun kewaye ka kwara ɗaya in ta yi burbushi malam ka yi ɗan waya ce malam ka gani ko to duka na ka ne sannan a aljannan nan babban sallallahu sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mutum ɗaya zai iya yin ado kwalliya ka ya sa kaya kaya kaya wannan guda saba'in kowane riga da ke ciki wannan ta sama ba ta kulle ta ba wannan tana kayan da ka sa guda saba'in dukkan su ga sunan ana da duka kwalliyar da kai ga sunan duka ana da sannan wayannan da ka sa din yanzu wayan za ka sa an jima sun fi wanke wayannan kuma kyau abincin da za ka ci yanzu ko ka ci yanzu wanda za a kawo an jima ya fi wannan daɗi shi ma wanda za a kawo da dare ya fi shi daɗi wanda za a kawo gobe duk ya zo a nan daɗi haka daɗin zai ta karuwa zai ta karuwa babu ƙari to a wannan lokacin amin baba amin baba a wannan lokacin sai su ma wa'annan muminan sai su rika ma wa'annan kafiran da munafikan nan dariya shi ne a cikin larab kaga Allah subhanahu wata'ala yana kawo maka ko suna cewa dan Allah a fido arena min al-ma'i aw mimma razaqakum Allah dan Allah dan san mana kan ruwa mana kudan san mana aje su kuma mu'minan sai su kare su sai su ce musu inna Allah harrama ma alal kafirin Allah ya haramta wa dan wuta cin abincin gidan aljanna saboda haka yanzu kuma wayan nan mummunan zai tsirama sai su fara musu dariya sha'ab kuna mai dariya a duniya ba kun ga abin da muke ciki yanzu kuma da kun bi Allah da yanzu kuna cikin wannan kawai sai wancan wanda yake maka wulakancin nan kawai sai ya ga nan kawai ta ɗauko shinyoyin ta hau shi da kaji kawai ka yau ka gani ko kana raga kana abin nan kawai ga ga ga matan wurin irin nan suna maka kyauta suna ɗaukar bawan Allah. Sakamakon wahalar da ka sha a duniya shi ne ya je biyo ka. Fallon wallazi na amanu min al-kuffari alal ara'iki yanzu suna kan gadaje na katsaita wane gadan mulki su ai gadan ka a janna ya fi gadan mulki su to ganin jirgin nan ba kamar daga nan zuwa fada gado ɗaya ka yi burkina ka burkina ka ƙara ka burkina ka burkina duk ganin kai to na lahira ya fi wannan ai ko a yanzu ba ku suna yin wannan mata ma dangane ko ko ba bai za ka shiga ɗakin wani sai ka ɗauka filin kwallon ya gada sosai gado ne har da wurin ajiye littafai a jikin shi har da wurin ajiye waya da wurin mene ne da wa haka duka haka aka yi su da nan to ballan tsana na aljanna alal ara'ik yanzu Allah subhanahu wataala ya ce hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna shin an saka yawa kafirai da irin abin da suke aikatawa a duniya kuwa an sa shi ne kwarai an saka yawa to shi ne malam yake maka fassarar nan wurin kenan Allahu yastahzi bihi Allah zai saka yawa muminai iskilancin da suke yi wa muminai din wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu kuma Allah zai ci gaba ɗaga musu kaba akan wannan fadin da suke yi har ma su rika ji a cikin jikin suwa ma ai wannan ba fata bane dan ba zo din imani da nan ma mu ya ce mu fata sure ko wanda su wanda ba musulmai ba sun kasa gano wani abu cewa kowane prophetship yana da validation din shi yana da lokacin expiring nashi ai an tuwo annabi Nuhu alaihi salatu wa salam da lokacin annabin da ya kare yaro lokacin shi ya wuce aka turo wani annabi ko ba haka ba har zuwa kan annabi Musa alaihi salatu wa salam lokacin da annabtan annabi Musa alaihi salatu wa salam ta kare dole zai rasu bayan rasuwansa sai Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Isa da Allah ya turo annabi Isa alaihi salatu wassalam su wayannan mabiyan annabi Musa alaihi salatu wassalam in suna son su ci gaba da zama mu'minai true believers to dole ne su aje wancan tsohon alkawari na annabi Musa su zo su rungumi wannan addinin na annabi Isa tun da yanzu shine annabin da yake ci bayan wucewar annabi isa alaihi salatu wassalam kasan shi ba mutuwa yi annabi isa ba mutuwa yi ba su ma da kansu a cikin bible din akwai wannan sabanin ko ya mutu bai mutu ba a yayin ko ba ta ba duk za a gani wanda suka kakkaro bible za su ga wannan da ko comparative studies ne ko da kana sa abin da ke magana a kai sosai na san bible din ni ma ba wai ban sani ba comparative studies ya yi shi cikin jami'a dole ne da cikin karar din a jami'a mu dole sai kai comparative studies na san wannan magana da nake saboda haka kuma a cikin bible din akwai sabani akan wannan shi ba ka ga wasu ba su yadda da wannan cross din nan da ake yi ba kan annabi Isa alaihi salatu wasallam wasu su yadda ba ko saboda sun yadda cewa ba mutuwa ne ba ba profiling din shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kauce shi kamar yadda Qur'an ya tabbatar mana wa ma qataluhu wa ma qalabuhu walakin shubbiha lahu ko domin suka kan suka zo sun ga dai fiskar ta zama irin fiskar Annabi Isa amma gangan cikin ka ba na Annabi Isa ba sai suka zama cikin kokon shi mu Allah sai yake barrafa Allahu ilayhi Allah ya ɗauke kayan shi ya yi saman shi amma zai dawo da shi kafin duniya ta kare. To tun da yanzu prophetship na annabi Isa alaihi salatu wassalam ya tsaya. Sannan shi da kanshi annabi Isa alaihi salatu wassalam ya gaya wa al'ummarsa cewa an turo ne zuwa ga batattun tumakai na bani Isra'il. I was sent to the Lord sheep of the house of Israel. Haka annabi Isa alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin Bible. Wannan condition ne da Bible. Su ga ya faɗa cewa shi iyakan mutanen Bani Isra'ila da turo sa. To yanzu prophecy din nasa ya yi expiry tunda an ɗauke shi wanda ya aiko shi ya ɗauke shi. Bayan ɗauke shi da shekara ɗari biyar. Ɗari biyar zuwa ɗari huɗu da wani abu. Ɗari biyar ne haka haka cikin gaba. sai Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ce sai ku karba wannan sabon addinin wanda yake gaskata abin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya faɗa ko sannan ku gaskata ababen da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin Bible din kamar misali ishna kwamfuta ko issue of computer kai da yana magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suna Qur'an Allah subhanahu wataala ya faɗa mana وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutanensa cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziz kama sai suka yi imani to kaga shi yasa a cikin Qur'ani ya kace to su sun fada tun daga sun karanta cewa lalle annabi Isa ya faɗa annabi Muhammad zai zo kuma annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo dan da suka ce shi imani da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal tuwibal kuffar ma kanu yafalu shin an saka yawo wa'annan kafiran da abubuwan da suke aikatawa kuwa lalle an saka yawo Allah ya ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين معنى آية الله سبحانه وتعالى يأتي وإن سوم وإن دسك سيقتا سك بادا جسكيا أكبار فتا an gani ko fama rabi a tijaratu lalle kasuwancin su ba ta yi riba ba wa ma karo ta dina ba su kuma zamanto masu shirya ba ma'ana ma'ana sai da ganganu a kan wannan ulaika alladhi nashtarahu dalalaka su ne mutanen da suka ɗauko shiryar suka bayar aka ba su aka suka karɓa ban san malamai na farko ke wasu malamai suka ce a'a ai abin da ake nufi shine su da suna kan gaskiya ne kila suna bin idan kafirai ne idan idan masu yin addinin annabi isa ne kaga da suna kan shiriya kan addinin a gaskiya addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko kafin ayi distortion din shi ko shi yasa zaka ga bible Allah ya ce mana zaka ga kowane shekara ana sake fitar da new edition new edition new edition new edition ko ba ta ba ko ina tuna jami'a ko ake karanta mana cewa ko yanzu da kake zaune a nan wurin ka danna a kwamfutar ka ko a google a wayar ka kai google ka ce thousand one thousand euros in the bible za a kawo maka kawai ka danna yanzu nan kai google ka ce one thousand euros in the bible za a kawo maka inda irin kurakurai masu tarin yawa dubbai ba suke cikin bible din sukan zauna wasu wurare haka sai a ce to wuri kaza yanzu ya kamata su goge shi sai a canza wuri kaza bai dace da mu ba a canza duka za a gansu irin wa'annan haka akwai takardun haka kuma Allah ne ya taimake mu da ita to kijin version yawwa 50,000 euro in the Bible a King James Version. A mukaddimar introduction din shi. 50,000 euro a Bible. Yes, kagan. Haka za a yi sai, za a yi sai, za a yi sai, za a yi sai. Idan mu musulmai za mu bi ainihin karantarwar addinin musulunci da yawa wa'inda ba musulmai ba za su wasu karɓi musulunci. amma da yawan mu sai muka koma muna mu'amala da su muna zaluntar su in yaran su ne mata mu ne muke bi muna lalatawa Allah mun tuba Allah ya yafe mana da haka ne za su ba addinin mu tsakanin da Allah mu ga mutum nan mu gaskiya Allah Allah muke wani business na kuɗi ya haɗa mu mu cuce su mu gudu haka ne za su mutunta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa duniya kyawawan dabi'u da halaye na musulunci ya sa mutane da yawa su karɓa musulunci Allah ya ba mu ikon gyarawa aka ce ulaika alladhina yashrahu salata bil huda da suna kan imani ne tunda sun yi imani da annabi Isa sai kuma suka bayar da shari'ar nasu ta yin imani da annabi Muhammad kaga sun hada jiro wasu malamai suka ce a'a ai aka bin dalala sun ka tsatan ne sai suka bar shari'a da suna kan shari'a sai yanzu ka ce ka in je killa wannan annabta bai zaman so a cikin mutanen bani Isra'ila ba ba za mu yi imani da annabi Muhammad su in je ba a cikin dangin su ba za a turo annabi su ba su yi imani kaga idan ka tsaya kalla mafi yawancin annabawan Allah mafi yawancin profit na Allah da yawan idan ka kasa zuwa gida goma to kashi takwas duka daga bani Isra'ila to wannan annabin na ƙarshe tun da bai zo a cikin bani Isra'ila ba shi ya sa wasu suka yi imani da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su nuna maka kabilanci Allah ne ya ce mana har yanzu za ga mutanen da ke rayuwa yanzu akwai irin wannan lalurar mutum in ba yaran ku ɗaya ba ba za ka iya taimakon shi ba mutum in ba addinin ku ɗaya ba ba za ka iya taimakon shi ba wannan duka ya saba wa karantar wa addini ga shi ma musulmi da dan uwanka kawai bambancin kabila ne ya shiga yare na da yaren ka ba ɗaya ba sai ka ga mutum wani ya iya taimake ka a'a wani ba bambancin gari ne musulmi ne shi kai yaren kuɗa amma saboda ni na fito daga katsina wannan ya fito daga tabbatar shi kenan sai a ji taimako na da ba ɗan yankin ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah ya kare mu da alƙawarin ban Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi aya na goma sha bakwai da kamar wajen sarki masala wasu kamar sun saukar nara in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe da rai da lafiya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani lada wannan za a tambayi to wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana za mu an tambayoyi ɗaya biyu uku shikenan wa alaikum assalam wa rahmatullah ai ya ci haramun tun da bai yi aikin wayan nan kwanakin ba su kuma gwamnati ba su kyauta masa ba da su ba shi kayan aikinsa ba in yana ganin yana son ya tsira da mutuncinsa da imaninsa sai ya aje wannan aiki ya roki Allah subhanahu wataala ya baka wani to malamin mu yana faɗa yana ƙara maimaitawa yana cewa to da yawa aikin gwamnati yana kashewa mutum himma ne da kuzari domin so da yawa mutum zai ce sai naira dubu talatin ne zai samu a wata ba zai tashi ya nema aiki ba zai tashi ya sana'a da zai samu kuɗin da ya wuce naira dubu talatin din ba domin yanzu za ka tashi kai sana'a na hannu ko za ka samu abin da ya wuce wannan kuɗin da ake biyan ake biyan albashi na wata naira dubu talatin nan za ka samu abin da ya wuce haka ko a nan garin ne ake gaya min ba idan mutum ya tsaya ya yi lodi lodi kawai na fitar da kaya cikin modu zai ya samu naira dubu goma sha biyar a wata. Sama da haka ko to ka gani. Wasu ke gaya mu cewa an yan ganin kaza kaza kaza. A lodi kawai yan mutum ya tsaya ya yi lodi zai a kudin lodin da za a biya shi zai ya samu naira dubu goma sha biyar. Dubu talatin to idan mutum ya yi lodi ya samu dubu talatin ai ya gama. Ya gama ina. to ga masu ruwa to ka gani a rana ɗaya saboda haka idan mutum zai tsaya yayi aiki ya jajirce zai samu abin da ake fiye da abin da ake biya ba a cikin gwamnati ba Allah ya ba mu ikon gyarawa da baya na gaba
hukuncin da ya fi da su sai kuma a turawa ta yanzu kwaye ina tsayar a wajen in ya ya azumi ce.
a wannan aikin da dan waye na kalle ne mutumin da ya gama kawur sai kunama ta harbe shi aka yanka wurin jini ya fito azumin shi yana nan aiki azumin shi yana nan tunda ba shi ka karo maka kanka ba ko lalura ne kuma azumin kana nan Wannan yana cewa irin allura take koyar da wato matsala ta allura tana karya azumi ko ba ta karya azumi matsala ne wanda malaman musulunci suka samu sabani a kai malamai na farko musamman malikawa matsalar malikiya sun taba kan cewa allura tana karya azumi in har za a ji ɗanɗananta a makogo a makoshi ake cewa ko a kullum har za a ji ɗanɗananta wasu malamai wanda ba malikawa ba musamman ma malamai ne yanzu da ake rayuwa tare da su sun taba kan cewa allura ba ta karya azumi sai dai in har za a dandanan nata to wasu malaman ma masu zawabawa sun ce ko za a dandanan ba ta karya azumi ba tilla ba a iya aka yi ba to amma mu dai fata wanda iyaye da malaman mu suke bamu shine mutum ya guji yin allura lokacin azumi in ba ka da lafiya Allah subhanahu wata'ala ya baka zabi ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra in ba ka da lafiya ka ga dawa sai ba ka da lafiya za ka allura ba ka da lafiya ne ba ka da lafiya mutunci ya ce ka aje shi kenan sai ka aje tunda mutunci ne ya ce ko wannan ba wai hadisi bane wanda zaka ce yana da rauni ko kaza ko kaza ko kaza Allah da yace ai azumin shine yace in ba ka da lafiya ka aje azumi ka huta bayan ramadana fa iddatun min ayyamin ukhra bayan ramadana karama to tunda Allah ya ce haka kan kuma kan lafiya sai ka ce dole sai kai azumi kuma a maka allura din yuridullahu bikum al-yusra malam ya gyara ba ya ce ai Allah yana nufin ku da sauki ne Allah sauki yake neman ba mutane ba anani ba ba ka lafiya ka tsaya ka warke shi ke nan in ka warke sai ka ci gaba in ka lura kuma kamar wannan ya ji tunda Allah ne yake in ba ka lafiya ka kai azumi sai ka bai in ka warke sai kai maimakon ka zo kana cewa sai kana cikin azumi an maka allura kai dole me hukuncin allurar naka a kan kwana Allah ya ce dan uwa yana tambaya menene ake nufi da faila to dan Allah in za a iya mana uzuri akan wannan tambayan ta menene faila saboda lokacin ya riga ya kai kuma ga an fara kiran sallah saboda matsala kan menene faila zai iya dan daukar mu kamar minti uku zuwa minti hudu haka ko minti biyar to dan Allah ina roƙon alfarma a jinkirta mana wannan tambayar zuwa gobe a saurara gobe sai mu tsaya karatu da wuri domin mu ansa menene faila domin mutane da yawa ba su mamaye menene faila ba mutane da yawa ba su fahimci ma menene dalilan ba to in Allah subhanahu wata'ala ya ara mana rai da lafiya gobe to sai mu tattauna menene faila menene dalilan an gane wannan ko da idan Allah subhanahu wata'ala Allah ya raya mu a roƙa mana mai tambayar dan Allah dan yi hakuri na san babu daɗi ka rubuto tambaya ba an samu ka ba dan Allah dan ya wuya amma da rubu a Allah ya ga to dai dan Allah za mu fata a cikin addu'a a muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah abin da muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya farda da wanda muka karanta ka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana imamu Allah subhanahu wataala muna tawassuli da manzon Allah Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja kwana da rahmatan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfana zuri'anka masu kama masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci zuri'an su Allah ya duba mu da rahmatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari namu na kasance muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara sunan shi lafiya dukkan abin da zai zo ya zama to damuwa da tashin hankali a garin rana Allah subhanahu wataala ya tsare jihar mu jihar Kaduna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara gwamnati lafiya dukkanin abin da yake faruwa na damuwa Allah ya kauce mana da alƙawarin sallallahu alaihi wasallam da martaba Allah subhanahu wataala ya kara masa jagoranci Allah ya kara masa lafiya dukkanin abin da zai zama to alheri da shi gaban al'umman garin Allah ya sa hannunsa a ciki dukkanin abin da zai zama to damuwa ga al'umman wannan yanki da al'umman nasa Allah subhanahu wataala ya cire hannunsa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti da masu yawo da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya su mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da za ta da abin da lafiyar za ta ci babban malamin mu da ya rasu a gari na Darul Firdausi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce da rahma a gare shi Allah ya ce maka dukkanin abin da ya aikata na alheri tsakanin da Allah da mutane Allah ya lillai ta maka wanda ya aikata na kuskure tsakanin da Allah da mutane Allah ya ce maka sai an sa Allah ya haɗa kawunan Allah ya tuba Allah ya sanya musu albarka da alƙawarin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi musu haka kuma Allah ya mana da alƙawarin Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar su ta alheri duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa dhammana wa ala al-iman al-kamil wa kitab wa sunnah tawaffana وأن تراض عنا يا كريم واغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاجر بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وآتي واقم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأجر من الجنة اللهم بدل سيئاته حسنات وبحسناته إحسانا وجازه أن وعن كلمة الإسلام خيرا وحشره في سنة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأتبع بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتابع بيننا وبينه بالخيرات رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين